أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا جمعة ببرانا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da 16 ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alayhi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna gabatar da tafsiri a wannan masallaci masallacin imamu malik a karce wadata garin yamai a jiya mun tsaya aya ta ɗari da wato hudu zuwa ta ɗari da biyar a cikin suratun nisa mun fara bayani amma ba mu samu damar ƙarasawa ba da haka a yau za mu tashi a cikin suratun nisa aya ta ɗari da hudu zuwa aya ta ɗari da biyar shafi na tis'in da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ababen da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
الله سبحانه وتعالى يا buɗe wata ƙissa ta bayani game da abin da ya shafi rayuwarmu ta yau da gobe da hukumci kuma tsakankanin mutane. domin matuƙar ana rayuwa ba za a rasa samun saɓani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalna ilaikal kitab lalle mu ne muka saukar maka da littafi malamai suna kawo sanadiyar wannan ƙissa shine wato wanda ake kira qatada dan nu'man dai daga cikin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akwai waɗansu mutane da muke tare da su ana kiransu banu ubairik akwai bishir daga cikinsu wanda ake ce ma bishir akwai bashir akwai mubashir to shi wannan bashirkin ya kasance mutum ne munafiki baya akan addinin musulunci yana bayyana imani yana ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa ya kasance yana yin zambo ga sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi waƙe sai larabawa su ɗauka suna zagin sahabbai amma an gano cewa shi yake kirkira irin waɗannan ababen don haka dai ana tafiya ana tafiya har aka zo dama aka yi wato masu yin fatauci suka yi fatauci suka je suka kawo abinci a garin madina sai wani ɗai daga cikin shi masu habbai ana kiran sarifa'a sai ya sai wannan abincin sai ya sanya shi a cikin wani wuri ya ɓoye to don haka ana haka sai waɗansu daga cikin mutane waɗannan banu ubai da kusan suka je suka sace wannan abin da suka je suka yi sata bayan an yi bincike cikin gidan sai suka azama wani mutum riwayoyi sun yi bayanin sunan waɗanda aka azama waɗansu suka ce sunan shi labi waɗansu suka ce wale ne waɗansu suka ce su wale ne almuhimmu dai canzawa sunan tana yiwa duka mutane suna cikin gida guda tare da su an gane dama mugu kullun ya fi son a ɗauki wato mummunan abu a aza ga mutane na gari a ce su suka aikata don haka da aka yi bincike aka yi bincike shi labid da aka ce shi ya yi sata sai ya ɗauko takobi ya ce zai kashe duk mutumin da ya aza mai sata domin bai yi ba shi ko malam bahaushe yana cewa in ka wuce sata baka wuce zargi ba ko ba haka ba babu wani mutum wanda adda daraja a duniya wanda bai wuce ba za a zage shi ba waye kai ba sai an zage ka an zage annabawa kenan ko dole in kana wa'azi kai ma a zage ka an ci an ci mutuncin annabawa dole ne in kana wa'azi kai ma a ci mutuncin ka ko ba haka ba kenan dan haka abu ne wanda za a iya haduwa da shi da ya dauko takobi sai suka ce a a dai bari ha ƙara bincike kaga da sun ga takobi yanzu sun yi kwana aka yi bincike aka yi bincike ƙarshe aka gano dai duk mutanen da aka tsora ma wannan abin ba su ɗauke shi ba to yanzu sai hali ya koma kaka sai hali ya koma cewa su sun gano an gano su suka yi sata sai suka je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kira wani mutum ana kira dai Usair bin Urwa sai suka yi mishi zance suka sabu waɗansu mutane masu mutunci sai suka hada da su aka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abinda kasa da yake aikatawa ya je ya zarge mu a gunka ba tare da wata hujja ba ba tare da wata shaida ba lokacin da kasa da ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin wannan bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kai ya za a yi ka zargi mutanen da ba su aikata wani abu ba sai wannan sahabin yake cewa na yi baƙin ciki na yi nadamar da na yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam magana don haka da a ce wata dukiya ta ce ta tafi ko na yi asara da ya fi sauƙi gare ni saboda maƙaryata an ce in baka iya kamun ɓarawo ba sai ɓarawo ya mi sai ɓarawo ya kama ka shi kenan amma shi wannan baffan shi wato katada sai ya ce mishi wallahu musta'an Allah shi ne wanda ake neman taimako a gunsa. ba a jima ba sai ga ayar alkur'ani ta sabka don ta bayyana hakikanin al'amarin abin da ya faru shikenan ƙarya ta ƙare dama wahayi yana sabka ba irin zamanin nan bane da wani zai iya koyewa sai Allah ya ce wani ne mai gaskiya wani ne bai gaskiya wani ne wanda bai da gaskiya kamar yadda mutanen annabi Musa wa id qataltum nafsan فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون daga nan sai waɗannan ayoyin suka sabka waɗansu daga cikin malamai sun kawo cewa wanda aka liƙa ma satar wannan abincin da kuma wannan sulke da aka ɗauka shine cewa wani bayahude ne aka ɗora ma wannan ina fata an fahimce ni to amma riwaya da take cewa shi wannan mutumin daga cikin munafikai ita ce riwaya wadda ta tabbata cewa ba yahude ne ba mu sani ba yana yiwa kissar ba yahuden tana da alaka da wannan sai su waɗansu suka kawo ta a wannan wuri abu na biyu shine cewa mun gaya muku cewa alqur'ani idan aya ta sabka kan wani abu ko da waɗansu mutane ayar ta shafi irin halinsu sai mu ce ta sabka game da irin al'amarinsu ba wai ta sabka don su ba amma kuma tana magana ne akan irin halinsu ina fatan kuna fahimtar ta dole wannan abin ya kamata ku gane shi amma waccan riwaya ita ce take tabbace waccan cewa an danganta mai bayahude tana buƙatar sai an bi silsila asalin ta sai Allah subhanahu wataala ce to inna anzalna ilaykal kitab lalle mu ne muka sabkar maka littafi bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas don ka yi hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka ko ya sanar da kai nan araka ana nufin abin da Allah ya nuna ma a zuciyarka na ganin inda adalci suke da dalilai an fahimci wannan da kyau malaman tafsiri suna kawo wata qadiyya cewa duk lokacin da alqur'ani ya kawo wata kalima a wani wuri bai kawo wannan kalima ba wannan yana nuna cewa akwai sirrin da yasa aka ɗauke wannan kalima wani wuri Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anzalna alaykal kitaba ka gani ko anzalna alaykal kitab ko ba haka ba nan ko ya ce inna anzalna ilaykal kitab to menene bambanci shin da anzalna ilayka da anzalna alayka shin ma'anar su guda ne koko suna da bambanci malamai suka ce in aka ce anzalna ilayka an nuna cewa an fito da shi daga wajen Allah sai da ya kawo wajenka amma an ka ce an zalla alaika ana nufin direct daga wajen Allah ya sauko zuwa gare ka to mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya ce muna anzalna ilaikum to amma an ka ce anzalna alaikum shin ma'ana su tsaya malamai suka ce a'a akwai bambanci ta hanyar ma'ana amma wajen abin da muhimmanci shi ake gabatarwa misali a cikin suratul baqara Allah ya ce qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط amma a cikin suratu ali imran sai an ka ce qul amanna billah wama unzila alaina wama unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa al-asbaq shin menene bambanci tsakankanin su sai aka ce in an ka ce alaihi ana nuhin dares ilaihi tana yiwa sai da ya biyo ta hannun wani sannan ya kai gare shi to shi yasa mu da muke al'umma ce sai an ka ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina don ba mu aka saukar ma da littafin ba an saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kai gare mu shi yasa an ka ce qulu cikin suratu ali imran sai an ka ce qul amanna billahi wama unzila alaina don su annabawa directly aka sauka musu da wahayi amma in aka samu canji to su in an ce ilaihim su al'anbiya ana nufin ya taso daga gun ubangiji ya zo gare su amma mu yanka ce wato an unzila alaina ba mu ne aka saukar ba annabin mu aka saukar muna sai muka samu to cikin sharfin shi ne sai aka tura mu kuna fahimtar wannan da kyau ha inna anzalna ilayka alkitab lalle mu ne muka saukar maka da littafi dan haka in kana karatu da alayka da ilayka suna daga cikin ababen da ke wahalar da alaramma ko ba haka ba wani a ce laula unzila ilaihi laula unzila alaihi to dole alaramma in kana son ka zamanto cikakken alaramma sai ya zamanto komai ka haddace da ilaihi da alaihi da wallahu azizun hakim da fa da wa da ila da ina dole sai ka haddace su tak Allah ne tsare lissafin sa in ko ba haka ba wallahi ana dai ce ma alaramma kuma in ka so sallar qiyamul laili wallahi zaka gane kurinka ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ce to inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci bainan nasi tsakankanin mutane bima araka Allah game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar maka wala takul lil kha'irina khasima kakka kasance game da waɗanda suke mayaudara khasiman kana mai jayayya an gane ni wannan yana nuna alƙali kada ya hukunci kai tsaye sai an bi diddigin lamari ba irin namu hukunci ba an gane ko a nan yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umurce shi da in zai hukunci ya bi a hankali ya bi diddigi to ina gare mu shi yasa hukunci in ka bi dokoki ka bi ka'idodi ka yi kuskure to ba a cewa kana da zunubi kai iya bakin abin da zaka yi manzo hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hakama al-hakim fashtahada thumma asaba falahu ajran idan mai hukunci yayi hukunci fashtahada amma sai yayi ijtihadi ba hukunci kawai yayi da sarransa ba a'a sai da yayi ijtihadi ya saurari wannan ya saurari wannan an gane ni kamar yadda aka yi ma annabi Dawud aka ce ya saurari wannan ko da ya saurari ta wannan bai saurari ta wannan ba Allah ya ce mai kaka an kai haka ko ba haka ba wahal ataka nabul khasmi id tasawwaru al mihrab id dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب ya saurari ta wannan bai saurari ta wannan ba kaga sai an kai mishi abin nan sannan kuma ya taba yin hukunci yayi kuskure Allah subhanahu wataala bai zarge shi ba wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman Sulaiman mun ka bai abin ga kuma Allah ce wa kullan ataina hukman wa ilma kuma tare da Allah ya yabe shi dan haka in yayi ijtihadi thumma asaba kenan yana da ilimin da zai istihadi ba yadda kowa yanzu ke azama kanshi rawani bai ce shi mai mustahidi ne thumma asaba sannan ya samu ya dace da abin da ake bukata falahu ajrani Allah zai bashi lada guda biyu wa idha hakama idan yayi hukunci fashtahada kuma yayi istihadi ba da son ransa ba thumma akhta'a sai yayi kuskure falahu ajrun yana da lada daya saboda yayi iya bakin kokarin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya muna cikin al'amarin hukunci a'a shari'a ta ce in aka saurara in alkali ya saurari magana yana yiwa mai gaskiya ya zamanto shine mai ƙarya mai ƙarya ya zamanto shine mai gaskiya saboda mai ƙarya ya fi daɗin baki ya fi romon baka ko ba haka ba to wannan bai sa war gaskiya ta koma ƙarya ranar tashin alkiyama za a biya haƙƙi wannan hadisi da muka karanta na farko yana cikin sahihul bukhari da muslim wannan kuma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace inna ma ana bashar ni mutun ne ko ba haka nan bane ba mala'iki bane ba aljani bane mutun ne amma Allah ya fifita shi akan sauran halittu don Allah ya bashi annabta ko ba haka ba wa innakum takhtasimuna ilayya lalle ku kuna yin ƙara kuna ɗaukaka ƙara zuwa gare ni kuna yin jayayya ku zo zuwa gare ni don in raba muku in yi muku hukunci wala alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd yana yiwa ɗaya daga cikin ku ya kasance ya fi iya zance ya fi ƙwarewa wajen ba da hujja to don haka fa aqdi lahu ala nahwi ma asma sai in yi hukunci in bashi gargadon irin yadda nake fahimta kenan wannan ya kawo hujjoji alhali ko makaryaci ne amma da yake dan birni ne ya waye ya san yadda ake mai da ƙarya gaskiya ƙarya ta koma gaskiya sai ya zo ya ci gaba da bayani ya zo ya jujjuya kamar yadda ake yi a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'an duk wanda ne dauki haƙin yi hukunci ne bashi haƙin dan uwansa wani abu fala ya'khudhu wallahi kai ya karba in ya san bai da gaskiya fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nar ya san cewa ina yanka mishi wani yanki ne daga cikin wuta shikenan dan haka dan an yi shari'a a nan gidan alƙali ko an yi shari'a justice ko an yi shari'a kotu ta duniya ko ba haka nan bane duk kotun da za a shari'a aka zo aka juya ƙarya aka mayar da ita gaskiya in musulmi ne ya tabbatar da cewa wannan ƙarya ba ta iya don an samu da suna gaskiya ta zan gaskiya ko ba haka nan bane ita ko gaskiya ba ta iya komawa ƙarya sai dai ya zamanto lokacin da za a karɓar ta ne Allah bai so a karɓe ta na duniya ba sai ina sai ta sanar da tashi alkiyama haka shari'ar da muke yi a yanzu ya kamata kowa shiga sai sa yan siyasa da aboka da ake ɗauka a zo a juya a juya a juya an ce wani mutum da ya kashe mutum a cikin suna gaba da shi da wani mutum sai kashe shi da ya kashe shi sai aka je justice sai ɗauki aboka shikenan sai aka ce ina mutumin da ya kashe mutum ya turbuɗe an gane ni a cikin gonarsa sai shi wannan mutumin sai aboka ya tashi ce da kansa ina zuwa ina mutumin da aka kashe mutum aka aka zo aka turbuɗe a gonar shi don a shafa mai kashin kaji ya ce ta ya ce lalle aboka ka iya ƙarya amma ƙara ƙarya kan ƙara ma kuɗi khalas saboda sun da ake juya shi ya san shi ya kashe amma an ɗauki abuka to da haka duk abokan da zaka ɗauka aikin banza ne duk shari'o'in da ake na duniya wasa ce domin mafi yawanci makaryata su ne ke cin nasara a duniya mafi yawancin kotunan mu da gidajen alƙalan da ake kai da mi da mi da mi da mi mafi yawancin abubuwan sai illa ma rahima rabbi to ina ne sai ranar tashin alƙiyama alaysa allahu bi ahkamil hakimin liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar inna anzalna ilayka alkitab lalle mu muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya li tahkuma bainan nas dan kai hukunci a tsakankanin mutane ba a ce kai hukunci tsakankanin musulmai ba bainan nasi tsakankanin mutane duk mutane suna da haƙƙin ai musu adalci an gane ni bima araka Allah game da abinda Allah ya nuna maka ko ya sanar da kai wannan lamun li tahkuma ita ce malaman lugha malaman nahau suke kira lamu ta'lil an gane ni to shi ta'lilikin nan shine abin da ake ce ma dalili da sababi to alqur'anin nan da Allah ya saukar da shi ya faɗi dalilan da yasa ya saukar da littafin nasa inna anzalna ilaykal kitaba litahkuma kaga dan ai hukunci da alqur'ani ba don a aje shi gida ba an gane ni a rinka kallon shi ko ko ba a aje shi ba a ce alqur'ani bai hukunci mutane su ne za su tsara shari'a su sannan Allah ya saukar da alkur'ani don a yi tadabburinsa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih Allah ya saukar da alkur'ani saboda ya tabbatar da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا سنة إن كان أتي واتو la'alla wani lokaci tana zakkuwa littalil musamman in tana da alaka da Allah fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun ko ba haka nan bane to kaga ƴan qur'aniyuna sai su zo su ce baka a ai hadisin da yazo yace ana cin doki ƙarya ne dalili kuma an ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha kinan dan hau kawai an kace baki abin da Allah ya ce kenan ba su yarda da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to ka saba manhajin alqur'ani shi abu ana iya ayi shi ba dan abu guda ba dan saboda abu daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara go dalili kuma qur'ani inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma kaji daya kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi kaji biyu ko ba haka ba كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك كتاب انزلناه اليك كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين تو kaga wannan ya nuna ta'lilin da aka gabatar tsaya biyu wanne ne aka sabkar da alqur'ani saboda shi babu in ka ce don saboda ɗaya sai mu ce maka a'a Allah ya nuna ana yin wannan ana yin wannan ana yin wannan don haka baka fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin addini ba balle ka zo ka ce don an ce litarka buha kawai bakin litarka buha ne a'a Allah ce walakum fiha manafi' manafi' manafi' ba su da iyaka Allah ɗaya ya san iyakarsu ko ba haka nan bane da haka yana da kyau waɗanda mutane su shiga cikin taitayin kansu bima araka Allah game da abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da kai na ilmi wannan ya nuna cewa in aya ta sabka nassi qarara annabi zai yi hukunci ko ba haka ba in kuma babu nassi annabi zai yi ijtihadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtihadi wannan ya nuna cewa ashe shi annabi zai yi ijtihadi in ijtihadin da annabi yayi bai dace ba to tun shi tunda ma'asubi ne Allah bai barin hukunci ya sabka sai Allah ya sabkar da ayoyi su faɗi yadda za a yi an gane ko sai a ce a'a bari kaza yi kaza afallahu anka lima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kaga can bai san hukuncin bai zuko an sanar da shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ko ba haka ba yanzu an ce kada ya sake kine yanzu ya san hukunci ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yanzu ya san hukuncin ko ba haka ba abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إن يجي اجتهادي istihadin ba shi Allah yake so ba sai a zo a sabkar da hukuncin can bai sani ba kenan wannan ya nuna cewa shi annabin yana yin istihadi an gane ni to amma bambancin istihadin annabi da na al'ummarsa shine cewa shi ma'asumi ne wahayi zai zo yayi bayani mu kuma yanzu wahayi ya kare zamu yi iya kokarin mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha magana ta kare sannan kuma ya halatta ai istihadi zamanin manzo yana dai ko bai halatta ba wadansu malamai suka ce a'a bai halatta ai istihadi zamanin manzo wadansu malamai suka ce ya halatta ai istihadi to me dalili wasu wasu ke da gaskiya tunda qadiyya ce usuliyya amma zance mafi inganci ya halatta ai ijtihadi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane game da abin da babu nasti a cikin sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa yace la yusalliyanna ahadun illa fi bani quraiza kadai daga cikin ku yayi sallah la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza yace kadai daga cikin ku yayi sallah ta cikin bani quraiza wasu suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ayi gaugawa a isa ka a tsaya ayi sallah wasu suka ce a'a yana nufin ayi gaugawa amma in lokacin sallah ya kama a tsaya a yi sallah sannan a ji ko ba haka nan bane hadisi ne ingantacce to sai waɗansu malamai sun to wannan sahabbai sun yi ni sun yi ijtihadi kaga da ijtihadi bai halatta ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai sun koma wajen wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba musu gardama sannan a aiki da hukunci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aika sahabbansa wurare daban-daban duk da yake akwai wani hadisi mashhuri hadisin Mu'az wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai in ka tafi da ji zaka hukunci yace zan yi da littafin Allah na biyu in baka samu ba yace zan yi aiki da sunna na uku yace zan yi kokari da ra'ayina malaman hadisi sun kace wannan hadisin bai inganta ba an fahimce ni Sheikh Nasiruddin Albani ya ce bai inganta ba yana daga cikin abin da ya ja mai matsala a zaman shi a zaman shi na kasar shi na Saudiya saboda waɗansu suna ganin wannan hadisin ya inganta amma ba su da dalili hatta da malaman manya-manyan malaman usul irin Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin Al-Mudhakkira fi usulil fiqh ya nuna cewa wannan asarkin bai inganta ba ba sai mun koma zuwa ga hadisi da'ifi ba ko mawdu'i mu kafa hujja a'a ijtihadin ya halatta ga dalilai to dan me zamu komawa sai mun ce mun dauko wani abu can wanda bai inganta mun ce da shi zamu karawa wadan suka ce a'a ai al'umma talaqqathu bil qabul ai al'umma ta karbe shi ko al'umma ta karbe shi babu sanadi babu riwaya wannan ba hujja bace mu dauke shi Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastaghfirillah
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
kaji Allah ya ce wastaghfirillah ka nemi gafara waɗannan ayoyin Imam al-Qadi wato abin nan Qadi Iyad a cikin littafin sa Ash-Shafa yayi babi kan ayoyin da suke zahirin su kamar annabawa sun aikata manya-manyan zunubai yake cewa yana da kyau ɗalibi ya gane mi ake son a ce zaka ji an ce wani wani wuri annabi wastaghfirillah shin annabi ya aikata wani sabo ne an kace mai astaghfirillah a'a nan ana son a ɗaukakar da maƙami na annabawa kun san akwai waɗanda suke ganin annabawa suna iya su kafirta su ne hashawiyya waɗanda mutane kafirai ne ko ba haka ba akwai waɗanda suke ganin annabawa suna aikata kaba'ira su waɗannan su ma za a yi ƙasa ƙasa da su fasikai ne annabawa ba a cewa ba sa yin kuskure jamhuri na malamai sun ce cewa suna yin sagha'ir abinda ake cewa sagha'ir shine karamin kuskure wanda zai iya zuwa ko kuma in kaji an ce annabi ya aikata wani aiki kafin ya zamanto annabi ko ba haka nan bane don an ce fa wa kaza Musa faqaza alaihi wannan lokacin ba a aiko shi ba dan da fir'auna yace mai alam nurabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين wannan lokaci ba a tura shi na matsayin annabi ba dan haka duk ababen da ake cewa sun faru gare su ko na annabi Yusuf da aka ce wala qad hammat bihi wa hamma biha wannan lokacin ba a bashi annabta ba an gane ni kenan sai ya zamanto saghairuz dhunub sune annabawa ake gani suna aikatawa amma wanda yace suna aikata kaba'ira da wanda yace suna kafirta to wannan mutumin hakika yayi nisa daga wato tafarki na gaskiya واستغفر الله annabi ka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce akwai lokacin da wata mas'ala take zuwa ta ilmi, in yi bincike, in yi bincike, in kasa, ya ce sai in koma in yi istighfari. Bayan na yawaita istighfari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe mini in gane wannan aya. Ko wannan hadisi ko ko wannan mas'ala. Dalili kuma dan Allah ya ce ma annabi, inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas hukunci zakai ko bima araka Allah to yanzu wastaghfirillah ashe istighfari shi annabi yana ƙara masa daraja sai ya gano don in akwai imani babu zunubi za a gano gaskiya to kai ko zunuban sun zo sun taushe zuciyar ko sun toshe ta gaba daya to in kana istighfari kana istighfari kana istighfari sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka shi yasa kuke ganin ba yawan karatu bane mutane suka fi mutane wani ya fi ka tsoron Allah duk kalimar da zai faɗa tana da albarka kai ko in ka faɗi kalma dubu ba ta da albarka wani malami ya yi shekaru ‘yan kaɗan amma iliminsa ya amfani duniya wani kuma ya shekara nawa amma littattafai sun kai ɗari ba mai karantawa wani littafinsa guda ya game duniya gaba ɗaya saboda ikhlasi saboda bin Allah zuciya sai duk abin da za ta faɗa ya dace da abin da Allah subhanahu wataala ke so ko mu ce mafi yawanci don ba za mu ce bayan kuskure ba an fahimci wannan da kyau ibn Uthaymeen ya ce to wastaghfirillah ka nemi gafara Allah shine neman gafara Allah irin wanda Allah subhanahu wataala ce ayi ka nemi gafara kuma ka tuba ba ka nemi gafara ba ka ce astaghfirullah ka bi duri kai zaman ka kun san mu yanzu akwai istighfari na zamani mutum ya ɗauko tabzi ya riƙe ce astaghfirullah shina kallon mata suna wucewa astaghfirullah astaghfirullah wannan ba istighfari bane eh istighfari shine ka tuba amma ka ce a kana rike da tabzaha kuma kana sabon Allah kana rike da tabzi kana ja kuma kana zagin mutane kana rike da tabzi kana ja kana cin mutuncin mutane kana rike da tabzi kana ja kana gigara kana kaza kana kaza kaga wannan ai ba istighfari bane domin shi istighfari neman gafara Allah ne shi ko mutum ya ce maka yanzu yana neman gafara kuma yana saba ba kaga abubuwa ne wanda sun ci karo da juna an fahimci wannan da kyau wastaghfirillah ka nemi gafarar ubangijinka wato istaghfara ya nemi gafara wato al-alif was-sin wat-ta tana nufin at-talab fil asli fil lughati al-arabiyya tana nufin an nema in nace fahima menene fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi an gane ni fassara ya fassara istaftara ya nemi a fassara masa an gane ni ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta masa wannan shine asalin shi a larabci amma mallamai suka ce a cikin larabci da alifun da silun da ta'un tana da ma'ana ɗai ɗai ɗai har ma'ana guda goma sha hudu ka koma cikin littafin luga ka gano waɗannan maganganun domin bamu da lokacin da zamu yi bayanin su inna allaha kana ghafurar rahima hakika allah subhanahu wata'ala ya kasance ghafuran mai yawan gafartawa rahiman kuma allah subhanahu wata'ala mai yawan jinkai allah ya gafarta muna allah ya ji kanmu sai allah ce wala tujadil
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الله سبحانه وتعالى ولا تجادل ككي جايا عن الذين يختانون أنفسهم ga waɗanda suke yaudara kawunansu domin mutum duk lokacin da ya zalunci wani ba wani ya yaudara ba kan shi ne ya yaudara domin sakamakon zunubi sakamakon zalunci zai dawo gawa zai dawo ga wanda ya aikata shi komi baɗin badaɗewa za ta dawo zuwa gare ka shi yasa kuke ganin waɗanda suka yi zalunci daga farko suna dariya ƙarshe sai su ƙare gidan kaso ƙarshe su ƙare a walakance ƙarshe sai rayuwarsu su zamanto abin tausayi ko ba haka nan bane shi yasa Allah ce wala tujadil anil ladina yakhtaruna anfusahum kakka yi jayayya ga wanda suke yaudarar kansu shi wannan mutumin in mun ɗauki sababin nuzul bashirkin wanda ya kafirta daga baya ya yi riddai koma a makka ya je ya yi sata katanga ta faɗo masa ya mutu ko kuma mu ce shi wannan ba yahudi duk da yake kissar tashi bata tabbata ba yaktaru da anfusahum waɗansu waɗanda suka zargi ba yahudi cewa ya sata alhali su ne suka yi amma wannan kissa bata inganta ba ni dai ban ga wanda ya inganta ta ba daga cikin malamai amma wannan ta cewa shi wannan bashirkin shine yayi sata ya tsora ma waɗansu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. da haka waccan kissar malamai suna nisantar ta don a ce sahabbai sun game kai sun tohomci ba yahudi ba gaskiya bane sai dai zaman to munafikai ne waɗanda an madina dan kasan shi dan shi a kullum an ka ce sahabbai nan ɗaya ka jira yanzu an ce sun yi kuskure a cikin mutanen da ke cikin garin Madina akwai munafikai suna iya su suka yi sata suka azama bai hudi aka ce shari'a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sahabbai bai yiwa Allah ya yarda su kuma su dawo su ce su irin wannan aiki ina fatan kun fahimta da haka sai an yi hattara inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima Allah subhanahu wata'ala baya son mutumin da yake khawanan mai yawan yaudara kha'in shine mai yaudara khawan mai yawan yaudara asiman mutumin da yake mai yawan zunubi kaga yan 419 ashe Allah subhanahu wata'ala baya son su dan saboda in suka zo nan su yi yaudara in suka je can su yi yaudara yanzu ko kuma yaudaran nan ina ganin in an ce ana bukatar mutum masu amana akwai wahala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da alkiyama ta yi kusa zaka iske mutanen da aka sani da amana sun yi karamci har ana sanin gidan wani akwai mutum amini ko ko cikin gari kaza mutum kaza daya amini an san sauran mutane duk al'amari ya lalace saboda yanzu amanar nan ko kai ko kaji mutum ya ce maka ni ina da amana sai ka ce to shikenan bari a tambaye matarka wai ke an ka ba mijinki aje kuɗi kashin ajiya su ce haba kuɗi ni wallahi ban bashi aje kuɗi na kaga daga nan ta yi maka ishara matarka ba ta yarda da kai ba eh tsakanin abokanin ne babu yarda tsakanin yan uwa babu yarda jagori da shugabannin ne babu yarda don mi don yaudara ta shiga ciki nan ne shi dan ya samu sa'an mu da akwai aminci tsakankanin mu da babu al'ummar da ba su iya tunkara mu ta yake mu amma tsakanin musulmi da musulmi babu yarda wa da kane babu yarda da da uba babu yarda mata da miji babu yarda almajiri da malami babu yarda sai zaman to kowa bai yarda da wani ba shi ko da zaran babu yarda tsakanin juna makiya duk lokacin da suke buƙatar bugun ku za su buge ku wannan shine Allah ya tsare mu Allah ya ce yastakhfuna minan nas
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا نعم يستخفون من الناس suna ƙoƙarin ɓoye al'amarinsu ga mutane istaghfa wato daga alkhafa'u ne shine abin da ya ɓoyu istaghfa yana ƙoƙari kaga nan ba ana nuhin yana tambaya a ɓoye ba a'a istaghfa yana ƙoƙari kaga nan al-alif was-sin was-sa tadullu ala wato at-tajawuz fil hadd suna ƙoƙari su ɓoye halinsu minan nasi daga mutane wala yastaghfuna min Allah amma alhali ba su iya ɓoye halinsu daga daga Allah subhanahu wataala kenan yanzu da kai tunanin ka cuci ba ƙauye ko ka cuci mutumin da bai san yadda al'amari yake gudana ba ka tuna ubangijin da ya halice ka ya halici wannan mutumin ya san halinka ya san halinka mun fahimci wannan da kyau ƴan uwa saboda mi saboda wannan yake nuna cewa ashe ba sahabbai bane domin sahabbai ba su da wannan sifa su yi tunanin Allah subhanahu wataala bai san abin da suke ciki ba a'a munafikai na ke tunanin Allah bai san halin da suke ciki ba shi yasa kullun suke magana Allah yana tona musu asiri wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا كاغا يخادعون الله سنة تنانين سنة ايه يودر الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا suna rantsuwa da Allah suna sa tsammanin Allah bai sani ba yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadibun wa yawma nahsuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم kaga bai yiwa a ce mutumin da ke da imani na tunanin zai koyi ma Allah ko da musulmi ya saba ma Allah a koye Allah bai tona masa asiri ba bai tunanin cewa Allah bai sani ba wanda mumini bai wannan aiki da haka ka dauko wannan ka ce a'a ai sahabbai ne an kace sun aikata wannan ba'idun ne alqur'ani da siyakin su musu da wannan ba Allah subhanahu wataala ce wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su da ilimin sa an gane ni ba a cewa Allah yana tare da kowa cikin kowane wuri a'a Allah yana tare da mutane da ilimin sa an gane ni ba a cewa Allah shina ko ina wannan kuskure ne iz yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke koye abinda Allah subhanahu wataala bai yarda da shi na zance ba ita ce magana ta rashin adalci menene ake nufi ka dauki wato laifinka ka jefa ma wani irin al'amarin da yanzu shine mutane suke aikatawa kowa bai sun yi dauki laifi in yanzu aka yi wani aiki cikin gida na laifi to kowa zai dauka ya azama wani sai ka rasa wanda zai dauka alhali mai laifi ba zai dauka ba to gobe in kai baka yau in baka dauki laifinka ba gobe shi ma wani ba zai dauki laifinsa ba ba shikenan ba gida ne aka yi bacci ana ruwa babu wanda ya taso ya bude kofa sai gida cika da ruwa yanzu da an tashi wane na laifin wane na laifin wane na kawai ku dauki laifin da ku ne shikenan a kama gaba amma mutum shi yarda da yayi laifi bai yarda shi yasa kowa yanzu da mu cikin mu bai yarda shi yayi kuskure shi ko al'atirafu bi zambi fadila ka yarda cewa ka yi kuskure wannan ɗaukaka ce sai ka nuna kuskure ne ka yi to gobe in ka taimawa ne ya yi kuskure zai ɗauka amma kai don kana mallami an nuna maka kuskurenka cikin ladabi da biyayya kana yi wa ‘yan uwanka ne almajirai malamai suka kira ka suka nuna ma kuskurenka ga ayoyi ga hadisai kace kai ba kai kuskure ba to gobe kana jiran kai ka zo ka ɗauko ayoyi da hadisai ka kama wani ka nuna mai kuskuren shi ne maka yarda ba zai yarda ba wannan shi yasa kuka abin yaki yiwa malami bai ma malami wa'adi don shi bai yarda lokacin da ya kuskure a nuna mai kuskuren sa kuma shi ya yarda cewa shi ba annabi bane ko ba haka ba to ya zai kai ka dauki alqur'anin da aka kawo ma aka karanta aya kace baka yarda ba aka karanta hadisi kace baka yarda ba aka nuna ma kuskuren ka kace baka yarda ba a to yanzu gobe kai sai ka dauki aya da hadisi ka je ka kai ba wani shi ko din shina nan sai shi dauka yarda shi dan ba zai bari ba wannan shi yasa kowa bai dauka kuskuren sa kuma wannan yasa ba mu ba mu ci gaba kowa shikenan dan siyasa bai dauka kuskuren sa turai ka duba ka gani hari za a kai wanda ana ganin akwai kuskure ciki sai ka ji an ce shugaban kasa yayi resigning ya aje aikin sa saboda yana ganin cewa kamar shine yayi wannan kuskuren kuma ya yarda ya komo daidai da kowa in shari'a ta ce ai mai shari'a ai mai shari'a mu wake yin hakan sai dai mutum ya aikata laifi dubu kuma ya nuna cewa shi adda gaskiya ya kamo justice ya murkushe ta zaman to karkashin sa ya kamo yan sanda su zan karkashin sa sojoji su zan karkashin sa to su yan siyasar da masu mulkin mu da muke ganin laifin su ai ba waɗansu mutane bane da aka jeho su daga sama cikin mu suke ɗabi'o'in mu ne ko kai ka samu wurin karshen ta zaka yi fiye da abin da sun ka aikata yana buƙatar kowa ya gyara halinsa Allah ya shirye da mu sai Allah subhanahu wata'ala ce wa kana Allahu bima ya'maluna muhita haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya kasance game da abin da suka aikatawa mai kewayewa ne Allah ya san komai dan haka duk abin da ka shirya a nan duniya duk wani abu da ka shirya na alkhairi ko na sharri duka Allah subhanahu wata'ala ya san shi dan haka wannan ya isa abin tsoratarwa ga wanda ya imani da akwai ranar tashin alkiyama kai ya aikata duk wani sharri kakka yarda ka kudurta sharri cikin zuciyarka balle har yi tunanin ka aikata ma wani sharri balle har yi tunanin a haɗu tare da kai a aikata ma wani sharri balle kuma kana da halin da zaka hana a aikata sharri ka bari a aikata sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka don wa kana Allah bima ya'maluna muhita masu gaisawa da mutane ce assalamu alaikum sai ya baka hannu cikin zuciya ce Allah ya kashe ka ko ba haka nan bane makiya muna da wani malami a ƙasar Saudiya da muka yi karatu a gunsa yake cewa shi idan matar shi ta bata mai dare zai ce mata zo mu yi addu'a in ta zo ce sai a daga hannuwa ce mata Allah Allah ka bani aljannar firdausi da ni da matata sai ta ce amin amin sai ce cikin zuciya ta yi Allah ka riga kashe ta ka riga ni in samu in ƙara wata mata ni in huta da ita ya ce ya roƙon mata aljannar firdausi amma kuma ya riga ya roƙi ta riga ta tsaya dan haka wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah mai kewayewa ne ga abin da suke aikatawa ga kuma duk abin da bayan su suke aikatawa Allah ya san komai kuma Allah zai saka kanka muna ha antum
ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله سبحانه وتعالى ها أنتم يا قوة أن هؤلاء التنبيه انجمالا من لغة سنكة ها حرف التنبيه أنتم سيه زمنتو يا قوة أن هؤلاء كوني وأن antum sai zamanto mubtada ula'i shine khabar alha'u wal ha'u litanbihi an gane ko ha antum ya ku waɗannan ha'ula'i ku ne waɗanda jadaltum anhum fil hayatid dunya kuka yi musu jayayya kuka kare su a cikin rayuwar duniya kaga wannan duk wani lauya wanda ke kare ƙarya kayi kokari ka kare wanda zaka kare a nan duniya kade kake iya kare shi fil hayatid dunya a rayuwar duniya duk abin da ka aikata in dai kana da kuɗi akwai wanda zai kare ka Islam an gane ni Adolf Hitler ko ba haka ba shugaban ƙasar Almaniya wanda ya ja yakin duniya na biyu miliyoyin mutane aka kashe saboda shi amma kuma lokacin da aka zo za a yi shari'a sai Almaniya akwai wani ɗan ƙasar Faransa wani lauya aboka shi ya ɗauki nauyin zai kare Hitler duk da ba a ga Hitler ba ya ce abin da Hitler ya aikata ba kuskure bane ɗari bisa ɗari. Shi kenan kai yanzu in an ce ma Hitler akwai ma wani zance babu wata magana cikin wannan amma ka didi saboda son suna an gane ni saboda ɗaure maƙarya gindi ya ce shi zai kare Islam. To ha antum ha'ula ijazaltum anhum fil hayatid dunya ya ku waɗanda kuke ɗaure maƙarya gindi daga cikin malamai daga cikin aboka aboka lauya lauya da jujoji da masu shari'a da miji in an kawo ma shari'a tsakaninka da matanka ka san amarya ba ta da gaskiya sai kai kwana kai kaza kai kaza ka ce a kuskure na ta yi amma ita uwar gida ba kuskure ne ta ka aikatawa da gangan take aikatawa ka ji bambancin kuskure nasu ita wannan in ta aikata da gangan take yi ita ko wannan in ta yi kuskure take yi to jadaltum anhum fil hayatid dunya kun kare su a nan bisa doron kasa bisa a cikin rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyama wane ne ya isa ya kare su ranar tashin alkiyama a gaban Allah babu dan haka in ka san za a saka shaida duniya ka san ƙarya ce to kamar kallon nan kayi shaida an baka abin da za a baka ka bar kallon an juya shari'a na an yi an kare ka tuna mala'iku suna ɗauka Allah ya sani in an tafi kiyama kana iya tsayuwa in ba ka iya tsayuwa ranar tashin alkiyama ka kare mutum wallahi tun nan duniya kai ta kanka يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولا يسأل حميم حميما kuma babu abin da zai koyuwa zuwa ga Allah komai sai an bincika wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha komai duk wani abu da kai da wani mugun kallo da kai wanda mai ahlar yace wala yahillu an yanzura ila muslimin bi nazratin tu'dihi ko ba haka ba hatta da mugun kallo ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur da matan mutane da kake kallo kana jiran lakul in an sabka ka san lokacin sabka na safe ka san na marece ka zo ka aza kujera ka aza shayi in wanga tabbiya ka kalla sai ta sha kwana in wanga ka tabbiyo ka biya ka sai ta sha kwana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da magana da ka gaya ma mutane ta renin wayo kana ganin mu mutum ilimin shi da wayon shi da shekarun shi busu kai ya gano cewa magana banza ka gaya mai ba sai ka zage shi amma kamar yabon shi kake yi to Allah subhanahu wata'ala ya san da wannan sai ka ji a akramaka Allah shi yace akramaka Allah asalin akramaka Allah shine Allah ya girmama ka ko ko ba ka bane Allah ya mutunta ka amma shi a cikin zuciya sai zage yake ruhi to Allah ya sa abin da kake ruhi faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyama amman yakunu alaihim wakila ko ko wani na zai kasancewa wakili a gare su ranar tashin alkiyama ana neman shi wakilin makareci ko ranar tashin alkiyama babu shi sai Allah ce ni
wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا duk wanda ya aikata aiki mummuna tun daga shirka har zuwa abin da yake ƙasa duka su'an ake ake faɗa an gane ni amma siyaki shi yake iya bambanta me ake son a ce an gane wani lokaci an ka ce asu shine abin da bai da kyau abin da bai da kyau kuma yawa gare shi ko ba ka ba abin da bai da kyau ba za mu iya lissafa shi ba akwai kaza akwai kaza akwai kaza don haka uwar su ita ce mi shine ashirk sannan kaba'irori su biyo mataki mataki har aka ko ne irin zunubi suna ne su'an shi yasa Allah ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa an gane ni zalunci nan ba ana nufin kai abin da ka yi kanka ba ko sai an ce ka zalunci kanka kamar ka kwari kanka abin da muke cewa ba ba haka ake nufi ba in ka aikata abin da bai dace ba baka kwari kowa ba sai kanka wanda yayin shirka sai a ce ai ya zalunci ubangiji ba a zalunta ubangiji Sheikh Salih Al-Fawzan ɗaya daga cikin malamai na Hay'atu Kibarul Ulama yaji wani ɗalibi yana wa'azi a cikin iza'a yace az-zulmu yanqasimu ila thalathati aqsam zalunci kala uku ne akwai zulmun bainal insani wa rabbih zalunci tsakanin bawa da ubangiji sa kenan ka zalunci Allah kai shirka akwai zulmun bainal insani wa nafsihi mutun ya zalunci kansa an gane ni sannan kuma zulmu bainal insani wa baina ibadillah tsakanin shi da bayan Allah yace da niji wannan kalima ban yi saurin hukunci ba sai na je na yi bincike na yi bincike na yi bincike sai na gano kaf babu zalunci wanda za a dangantawa a ce an zalunci Allah ya ce duk sai da nayi bincike na gano wannan magana kuskure ne domin da ake cewa inna shirka la zulmun azim ba ana nufin an zalunci Allah subhanahu wata'ala ba ina fatan kun fahimce ni sannan kuma da ake cewa wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun duk da mutane da kake zalunta a ce ka zalunci mutane a'a zaluntar da kai musu sakamakon abin zai dawo zuwa wa zai dawo zuwa gare ka kanka ne ka zalunta sha'ir yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa adh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin najmi تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم yace la tazlimanna kada kai zalunci idza ma kunta muqtadiran lokacin da ka samu ikon aikata haka don ba a yin zalunci sai an samu sai an samu iko ba a baka aje kuɗi ba kana iya zalunta don haka ba a gane mai imani sai an bashi ajiya kuma bai taba kayan mutane ba ba a gane kana da imani sai kana da damar da zaka zina baka yi zina ba ka tafi inda ba a ganin ka sai Allah ɗaya san in kayi kayi to in baka yi ba nan ne kake da imani amma kana kasar ku inda an san ka in kai za a tona ba asiri to nan ba tsoron Allah bane ya saka bari akwai wani dalili fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami zalunci a ƙarshen shi nadama ne zaka yi nadama tanamu ainaka idanunka suna yin bacci wal mazlumu muntabihun wanda aka zalunta yana falke yad'u alayka yana qiyamul layli yana roƙon Allah Allah ka isan min akan wani akan wani akan wani wa aynullahi lam tanami idanun Allah ba sa yin bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan haka a baka jagorancin al'umma ko ka ci dukiyar marayi ko ka ci dukiyar mutane ko ka zalunci bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba kana can kana bacci su ko sun tashi suna roƙon Allah Allah ya isa musu wallahi ba za ka ma lafiya ba dan haka dai ba a cewa an zalunci ubangiji zalunci ko a ce ka zalunci kanka in ma shirka ne ka aikata ko ko ka zalunci mutane saboda zaluncin naka raɗaɗin shi zai kai gare su amma ƙarshe kanka ne kan zalunta dan abin zai dawo zuwa gawa zai dawo zuwa gare ka thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah shi wanda ya aikata mummuna ko zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah subhanahu wata'ala kaga thumma tufidu tartib an gane ni tana nufin daga wannan sai wannan ma at-tarahi sannan tana nufin akwai dan lokaci tsakankanin su sai bayan wannan wannan yazo dan haka qadiyya ta mata sai a ce a aikata sabo sai a ce to yanzu dai Allah ka gafarta min magana ka da zan faɗi sai a faɗa wannan bai yi ba a'a sai an aikata mummuna aiki sannan ake neman gafara amma idan kuma kan nemi gafara sannan kan aikata mummuna aiki ai kaga wannan ma ai shi ma wani babban laifi ne ko ba haka dan bane ya koma zagi kenan mu sai ce don Allah wani zagin ka nake son yi amma don Allah ka yahe ni zan zage ka yanzu yanzu sannan kuma ya afka ma zagi ai kare ya zage ka sannan ce don Allah ka yafe ni ko ba haka nan bane to ya za a yi a ce mata Allah ka gafarta min abin da zan aikatawa ko ba haka ba sai an ce Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min kuma sai a afka ba a yin wannan mummunan tunani ne sannan ko kuma wanda ke tunani in ya aikata sabon Allah daga baya zai tuba kasan da yawan tunanin mutane uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin wai abin da mutane suke so kenan ka je kai zalunci ka ci mutuncin mutane ka zalunci mutane ka yi abin da kaga dama daga baya sai ka zama mutum nagari a'a mutum nagari shine wanda ya taso cikin aiki nagari bai saba ma Allah ba har ya ƙara rayuwarsa akan haka ko ko yayi kuskure ba dan tunanin Allah zai gafarta masa ba ya daina ya tuba to irin wannan shi nake cewa mutum nagari amma kai tunanin a'a bari in aikata sannan in tuba to in baka samu damar tuba ka halaka fa ni zaka je ka ce ma Allah thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah yajidillaha ghafurar rahima zai sami Allah subhanahu wata'ala ghafuran mai gafara ne ko mai yawan gafara rahiman Allah subhanahu wata'ala mai yawan jinkai ne ga bayansa Allah ya gafarta muna Allah ya ji kanmu sai Allah ya ce man yaktub isman
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى ومن يكسب إثما دون دا yayi tsururin zunubi ma'ana ya aikata abin da zai sawar ya samu zunubi shine tsururi in ji malaman zauri fa inna ma yaktibuhu ala nafsi yana aikata wannan zunubin ne akan kansa sakamakon zai dawo zuwa gare in ka aikata sabon Allah baka cuci Allah ba in ka cuci bayan Allah baka cuce su ba hakikatan fa inna ma yaktibuhu ala nafsihi kanka ne kake yima domin akwai wuta man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha thumma ila rabbikum turja'una wannan ta karshe tana cikin suratul jafiya waccan kuma tana cikin suratul fussilat ala ramma mai haddace kai hatta ran saboda kai ya zamanto ayoyin su shige maka cikin juna wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ذنبي إن كأيكتا فإنما يكسبه على نفسه كنكني كأيكتاما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى عليما مسنيني حكيما الله سبحانه وتعالى hakimun ne wato gwani ne duk abinda Allah subhanahu wataala zai aikata akwai hikima a cikin sa sawa'an in ka gano hikimar ka gano in baka gano ba baka gano ba amma ayyukan Allah kaf suna cike da cikakken hikima domin shine wanda baya yin kuskure wa man yaktib khati'atan
wa man yaksir khati'atan aw ithman thumma ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa man yaktib khati'atan duk wanda ya aikata wato wani aiki akan ganganci ku yi hankali nan khati'a ba ana nuhin al-khata'u ba an gane ni al-khati'a shine abin da ya mutun ya aikata da gangan shine nake son ku gane in an ce al-khata nayi abu akan kuskure khati'atan na aikata abu da gangan sai da mun kai muku bayanin wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kina al khata'u amma abincin yan wuta Allah ce la ya'kuluhu illa al khati'una wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'in ka gani kin kasance cikin masu aikata abu da ganganci ba kuskure ba wanda yake fassarawa da kuskure shi ma yayi kuskure a wannan wurin dan haka wa man yaksib khati'atan duk wanda ya aikata aiki da gangan aw isman ko ya aikata aiki na zunubi an gane ni thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefe shi da wani ma'ana ya aikata aiki kuma ya liƙa ba wani shi abinda bahaushe ke cewa an shafa mishi kashin kaji ina fata an fahimce ni kaga an ce kashin kaji yalla balarabi ba zai fahimci wannan ba amma su laraba suna cewa ramatni bida'iha wansallat ta jefa mini cutarta ta gudu amma kai ka aikata mummuna a ce wani na yi wannan aiki in ka san baka iya cewa ka kai aiki don mina za ka aikata shi ana neman wanda ya aiki kuma ka ɓoye ko ko ƙarshe kuma sun mayar ni bihi bari'an ka je ka shafa ma wani kashin kaji ka ce shi ya aikata bari'an wanda yake ya barra ya kufuta bai da laifi ko ɗaya Allah ce to faqad ihtamala buhtanan hakika ya daukan makan shi buhtanan shine babban zunubi babban ƙarya ita ake ma buhtan al-kadhibu shine ƙarya buhtanan wato babban ƙarya kai abu kaga mummuna ne kuma ka dauka kuma ka dora ba wani kaji laifi na biyu wa isman mubina da zunubi wanda yake bayyananne wannan yasa muke tuna kissan wani bawa Allah da ya shekara kusan 40 a gidan kasu wani mutum aka kashe bayan an kashe sai aka yi binciken wanda ya kashe shi ta yi wanda ya kashe shi mutum ne mai hali mai kuɗi sai ya ɗauka ya ce to ai ga wanda ya aikata wannan sai wani mutum ya ji ya ba da shaida aka samu waɗanda suka ba da shaida cewa wani ne shi ya kashe wani da aka ba da shaida shi ya kashe shi sai aka kashe gidan kasu bayan shekara arba'in har mutumin ya tsufa sai aka yi bincike sai aka gano hakikatan ga wanda ya kashe shi shi ko mutumin har ya tsufa ya zo a masallaci an yi sallah yana neman sadaka sai ya tashi ya ce jama'a ina son yi muku wa'azi Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo wannan kisa a cikin littafin sa Al-Halal wal Haram ko ko wanda ya hada littafin na Uthaymeen tunda sai ba shi rubuta shi da hannunsa ba yace jama'a ina muku wa'azi ku kya shaida ta ƙarya ku kya wanda bai yi laifi ba ku dauka ku azama wani yace ni da kuke gani na so ina cikin kuruciyata ina cikin kuruciyata ina saurayi ban aikata laifin tsaye ba ban aikata na zaune ba sai aka kashe wani mutum aka zo aka shiru aka ce ni na aikata yanzu na je gidan kaso na yi shekara arba'in ina zaune a ciki yanzu kuma an yi bincike an gano an gano ba ni bane su waɗanda sun kai wannan aiki gashi sun bata min rayuwata ban san kuma abin da zai kasance ba tsakani na da su a gaban Allah ranar tashin alkiyama kaga shekara arba'in ka tusa mutum ka bata mai rayuwarsa bai yi aure ba bai haihu ba bai yi kasuwanci ba saboda ka ɗauki laifin wani ka azama wani ga wanda ya kamata a kashe an ki kashe shi kaga lamari ya lalace kuma wannan shi ke sa ba za a zauna lafiya ba matuƙar waɗanda adda laifi a ce ba za a kama su ba ba za a yi musu shari'a ba sai dai a ɗauka a azama wanda bai aikata ba wallahi tallahi billahi al'azim mu duniya ba za ta zamana lafiya ba in dai ana son duniya ta zamana lafiya wanda ya laifi a ce shi laifi amma a zo turawa a sa bam a turai ku ku sa bam a kasashen ku sai bam ya tashi a ce musulmi ne suka sa waɗannan bama bamai a je a kama kasashen musulmi hari wannan ba zai sa duniya ta zauna lafiya ba bayyuwa wanda ya laifi shi kamata a ɗora ba a zo duk inda an kai wani aiki a ce musulmi sun ka aikata ina dalili yake ya za a yi duniya ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya ba mutanen ku kuna da makiya kuna da yan tawaye kuna da mutanen da suke kai hari kuna da bandi'ar ne a kasashen ku me yasa in suka aikata abu ba ku cewa su sun kai aikata kullun dai mu musulmi sai dai a ce musulmi sun aikata in an ka ce an kai atak turai yanzu duk abin da musulmi suka aikata duniya ba a bayyana shi ba a yin reportage saman shi in aka ce maka wani mutum ya kai hari ana zargin musulmi ne duk gidajen TV na turai na duniya gaba ɗai yini za su yi awa 24 babu abin da za su maimaita in ba wannan abin ba yan wani musulmi yan terrorist ya kai hari musulmi kaza ya kai hari ba mu aikata komai ba amma kullum saboda addinin mu da ake kyama ana ganin yana ci gaba Allah yana faɗaɗar da shi ana ganin cewa da irin wannan tuhuma za a sawar ra'ayul jamhur ya canza turawa mafi yawancin mutane su ce musulmi terrorist na su karɓar musulunci musulunci addinin Allah ne yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun sai ya ga mai duniya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli ko an ki ko an so musulunci sai ya ma mai duniya don addinin gaskiya ne addinin adalci ne ko da musulmin busu yi shi da kyau ba busu fahimce shi da kyau ba busu aikata shi da kyau ba busu zamanto su ne waɗanda suke nuna musulunci na gaske ba suna tuwatuwa suna ƙarya suna zalunci suna kaza amma addinin bai canzawa Allah sai ya kai shi inda ni ya kai shi abinda muka faɗa ya zama to dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh